أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه تعالي جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan musulmai ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake nuna mana yammacin azumin ramadan hudu ga wata ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ibada da muke a wannan wata mai albarka Allah ka sanya mu cikin wayanda ake ‘yantawa a cikin wannan wata babu shakka wannan sura suratul jinni ta karantar da mu abubuwa da yawa yanzu dai mun gane cewa akwai aljanu suna nan dole ka yi imani da su ko da ba ka ganinsu kuma sukan caccanja su fito a wani sura na halitta ko na ɗan adam ko na dabba duk inda ka gansu ba ka iya gane su gashi manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya saurari ma'ana sun saurari karatunsa amma manzon Allah bai gansu ba saboda haka ko cikin taronmu duk inda muke tarurruka tunda a wannan sura ya gwada mana a cikin aljanu akwai musulmi akwai kafirai to kenan musulmi duk abin da aka aza mana an aza musu ba mamaki a masallacin nan ma akwai aljani ya zo sauraron abin da Allah ya ce ban ce ka ji tsoro ba ka dubi na kusa da kai yawa eh ban sai ka ji tsoro ba saboda haka tunda da suran mutane Allah maɗaukakin sarki ya sanya aljanu suna nan dole mu imani suna nan amma ba su da wani tasiri ba a bautansu ba a neman taimakonsu taimakon wanda ake nema taimakon Allah subhanahu wa ta'ala su ma aljanu sun yadda su bayin Allah ne kuma shirka da suke yi sun dawo sun daina shirka wa Allah subhanahu wata'ala shi yasa manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi wata rana kamar da hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace aljanun bayan sun saurari karatun manzon Allah wata rana ma sun zo sun gayyaci manzon Allah ya je musu wazi manzon Allah ana tare da sahabbai suka ce sai muka nemi manzon Allah cikin dare muka rasa shi kowa ya ce mun yi kwanan da hankalin kowa ya tashi ga manzon Allah muna kwance tare da shi amma kuma daga can dare muka neme shi kowa ya rasa sai can dadda asuba sai ga manzon Allah ya dawo Abdullahi dan Mas'ud ya ce mun yi kwana cikin bakin ciki da tashin hankali sai da muka ga manzon Allah hankalin mu ya kwanta ya Rasulullah ina ka je kowa ya neme ka sai ce yan uwanmu ne aljanu suka gayyace ni don in je in musu wa'azi kenan aljanu sun gayyaci manzon Allah har ya je yayi wa'azi Abdullahi dan Mas'ud yace sai muka koma muka bi wurin muka ga alamu wasu abubuwa da ake nuna cewa kaman akwai abin da aka yi a wurin kenan aljanu ne suka zo sun saurari karatun manzon Allah da wa'azinsa har sun koma yace a wurin ne muka gane manzon Allah yace mana daga yanzu kada kowa ya sake ganin kashi ya dauka ya yi tsarki da shi kashin saniya kashin rago ce ‘yan uwanku aljanu, ‘yan uwanmu musulmi sun nemi wato wurin abincinsu sai manzo Allah ya musu addu'a duk wani kashin da mu muka ci abinci muka yar muna yarwa su da sun ɗauka sai Allah ya lullube wannan kashin da nama sai zama abincinsu kaga sai mun ci kashin da muke yarwa shine abincinsu saboda haka kada ku yi wato tsarki ko mutum ya je bayan gida ya ɗauki kashi ko a jeji ne ce zai goge shi ko ya ga kashin dabba ya ɗauka kashin dabban shi ne su ma kamar ainihin wato amfani ga dabbobinsu shi yasa hatta wurin bayan gida in za ka yi in a wajen gari ne ba a cikin gida ba ba a yadda ka fuskanci alƙibla ba kuma karka ba wa alƙibla baya sannan kada ka yadda ka samu bakin rami ka yi fitsari a ciki rami haka a jeji ta yi ɗakin aljanu ne ka je ka faɗa kan aljan kuma ya cutar da kai sannan wurin cin abinci manzon Allah tsira da abincin Allah sabbata gare shi ya ce duk wanda zai ci abinci ya fara da bismillah ce bismillah kuma yanzu zai ci ya ci da hannun dama domin shedan yana ci ne da hannun hagu duk wanda yake cin abinci in ya kama cin abinci tare da hannun hagu kenan da shedan yake ci duk gida da mai gidan zai shiga gidan in yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa iyalinka su masu amsa baka neman izini wurin shiga gidanka amma ana son ka yi sallama gidan da duk aka yi sallama a gidan Allah yakan sanya albarka cikin gidan in ana karatun alkur'ani a gidan Allah yakan sanya albarka cikin gidan sannan yayin da kake sallama shedan baya zama a gidanka in aka ambaci Allah wurin cin abinci to shedan bai cin abincin wata wani yaro ya zo da gudu zai ci abinci tare da manzon Allah annabi ya kama hannunsa kenan hannun hagu ne sai manzon Allah ya ce aljani ne shedan ya cullo shi ya koro shi don ya zo ya ci abincin tare da mu sannan kuma da hannun hagu manzon Allah ya kama hannu shi yasa manzon Allah yake ce ya kai ya gulam sammillah ya kai yaro in za ka ci abinci ka ce bismillahi wa kul bima yalika kuma karka cin gabanka kada ka ci abinci kana ci ta ko'ina ci daga farko kuma in za ka ci ka ce bismillahi duk abincin da za a ci da ba a ce bismillahi ba to tare da shirin ake ci hatta wurin saduwa da iyali sai ka soma da sunan Allah kuma ka nemi tsari daga sharrin shida saboda haka alkur'ani ya gwada mana aljanu sun saurari manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi kuma bayan sun saurara sun saurari alkur'ani mai girma suka ce mun saurari alkur'ani abin mamaki shine bismillahir rahmanir rahim uluhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bi wannan alkur'ani da muka ji yana shiryarwa zuwa ga ainihin wato yad'u ila huda yana kira zuwa ga shiriya fa amanna bihi don haka mun imani da shi kenan manzon Allah ya yi karatun ƙur'ani sun ji har sun musulunta amma manzon Allah bai gansu ba duk wanda ya ce yanzu ya ajiye wani yaro yana magana da shi ta bakin yaron ko wani tsuntsu ake magana da aljani ake magana da shi ya saba wa karantarwar sunna manzon Allah bai tsaya ya ce mana ya ga aljani ba amma manzon Allah ya, ya musu wa'azi sun gayyace shi ya je amma manzon Allah bai ce ya gansu ba saboda haka babu wanda zai ce ya ga aljani ko yana magana da aljani ko da mara lafiya ne da ake rukiya masu rukiya su kiyaye babu shakka yana da kyau in an samu rashin lafiya irin na bugun aljani a karanta alkur'ani domin alkur'ani yana magani alkur'ani ya gwada mana wani nazzilu min alkur'ani ma huwa shifa'u وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين amma ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
alkur'ani in ana karanta shi yana maganin cututtuka cuta na girman kai ba abin da ke maganin shi kamar qur'ani duk wanda ya ji girman kai haramun ne a ransa sai ce Allah na tuba ya daina girman kai wanda ya ji hasada ba shi da kyau a ransa sai ya tuba ya daina hasada zalunci ya daina ƙarya ya daina munafurci ya daina duk wa'annan wa'azi ke yin sanadiyar a daina su kenan ƙur'ani yana magani abin da ke cikin zuciya sannan Allah maɗaukakin sarki yakan yi magani da waɗansu abubuwa da ƙur'ani ya ambata alƙur'ani ya ambaci ƙudan zuma ƙudan zuma zuma da muke gani ƙur'ani ya ce shi- menene ya karju وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا Ya, ya.
ومن الشجر ومما يعرشون sai ya ce me ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء to inda
للناس muke neman kenan fihi shifa'un linnas ya karju min buduniha sharabun mukhtalifun alwanu cikin cikin ƙudan zuma wani abin sha yana fitowa wani ruwa yana fitowa wanda ke da kala daban-daban dubi ka dubi sakan sakan zuma akwai farar zuma akwai baka ko akwai mai kala daban-daban zuma yana nan iri-iri akwai zuman kan dutse akan- akwai zuman kan itace akwai zuma royal queen akwai zuma daban-daban nau'i daban-daban akwai wani zuma da ba a samun sa sai a switzerland sunan shi manuka yana da tsada kwarai da gaske akwai zuma da in ka je ka samu wara ɗaya ko kilo ɗaya ko ƙasa da kilo ɗaya sai ka samu kuɗinmu na naira sai ya kai kusan miliyan goma zuma ne saboda haka nau'in zuman daban-daban yana nan don haka sai kenan kaga wato zuma yana magani Allah madaukakin sarki ya ce abin nan abin sha ke fitowa cikin kudan zuma fihi shifa'un linnas akwai waraka da mutane sai Allah ya ce shifa'un linnas ga mutane duka duk wanda yake jin ciwon ciki in ya sha zuma zai warke wanda ya kone da wuta in aka shafa mishi zuma zai warke musulmi ne ko ba musulmi ba shifa'un linnasi yana waraka ga mutane amma da Allah ya tashi magana akan warakan kafirci warakan munafurci warakan girman kai warakan hasada sai ya ce wannan yana zamanto waraka ne amma lil mu'minina wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina shifa'un ne waraka ne kamar yadda kudan zuma yake amma wannan gawa lil mu'minina ga mu'minai saboda ai shifa'un lima fi sudur yana warkar abin da ke cikin zuciya shi ko kafiri ko ka bashi zuma ya sha abin da ke zuciyarsa na kafirci zai warke ba zai warke ba sai an mishi wa'azi saboda khatamallahu ala qulubihim wa ala ختم sam'ihim الله wa ala على absarihim قلوبهم وعلى سمعهم
ya ya وعلى أبصارهم غشاوة Allah ya sanya wani rufi a zukatansu ba sa ganewa duk yadda kai wa'azin ba zai gane ba sai wanda Allah ya ga dama ya shirye da shi to kai mai imani kai ƙur'ani in an karanta maka sai ka warke ba ku gani ba waɗansu sabon manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sun yi tafiya suka je wani ƙauye ba a ba su masauki ba amma kuma suka samu wani wuri suka fake a garin sai kuma kunama ya sari wannan shugaban garin sarkin garin kunaman nan ya kasa wato faduwa ko a ce karinsa ya kasa fita sarki ya kwana bai yi bacci ba aka nemi magani ko ina aka rasa sai wani ya ce mu je wurin wannan baki duk da dai mun hana su masauki watakila cikinsu akwai mai addu'a ko mai magani da zai ba da magani ana zuwa wurinsu aka ce sarkin gari ya kwana ba lafiya da Allah jama'a ko kuna da maganin kunama ɗaya daga cikin sabon ya ce eh muna da shi me maganin sai ce ruqya ya karanta fatiha a cikin ruwa ya ba sarki ya sha aka shafa sai ga kunama ya warke ina mai musulunta ya zo an ce akwai mai musulunta dama abin da muke nema kenan ko to Allah ya kawo mana to ya zo ya musulunta ina yake shigo ciki eh ka gashi da dan gajeren wandonsa daidai ne kana so ka musulunta kana jin hausa ko kai dan ina ne dan hayin gada ne ya sunanka dama sunanka hasan to ai sunanka dama namu ne ko kana so ka musulunta ko ka san ma'anar musulunci ma'anar musulunci shine ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah Allah kada yake bauta mishi kuma annabi Muhammad shine manzo da Allah ya turo zuwa ga duniya baki daya ka yadda ka yadda da wannan to in ka yadda da wannan yanzu zaka fari kalmar da zai shigo da kai musulunci ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to yanzu ka musulunta saboda haka yanzu ka musulunta sunanka Hassan za ka ci gaba da sunanka ko don sunan Hassan sunan musulmi ne saboda haka ba sai ka canja ba da haka wanda suka kawo ka sai a je a ƙara koya maka yadda musulunci yake a nuna maka yadda za ka yi wanka kuma yanzu ka kame bakinka ba za ka ci komai ba ko inda ka ga musulmi ana azumi da haka yanzu ba za ka ci komai ba har sai rana ta faɗi ko daga nan kuma gobe ka ci gaba da yin azumi ka yadda ko to Allah sa albarka Allah ya albarka ku kai shi malam hasa kenan yanzu to musulunci mai sauki ne ko kuma in kai addinin nan saboda Allah wasu za su yi sha'awa har su shigo to Allah ya sa albarka cikin musuluncin sa da namu baki da to wannan sarki yanzu an mishi ruqiya amma sai su sabana suka ce ba za mu yi ba sai an biya mu sai an biya ku suka sa sharadi aka biya su raƙuma ko tumakai ko wani abu mai kama da haka sai aka ɗauko aka basu sai suka yi rukiya sai sarki ya warke sai suka kora dabbobin suka dawo madina da shi suka ce ba za mu ci ba sai mun tambayi manzon Allah idan manzon Allah ya ce mana halal ne mu ci to shi kenan ana zuwa aka tambayi manzon Allah sai ce to me kuka karanta min suka ce Fatiha sai manzon Allah ya ce waye koya muku ya gaya muku cewa ita rukiya ce ana yi kenan kamar manzon Allah ya ce lalle kenan kun dace sai manzon Allah ya ce to ni ma ku bani rabona cikin abin da aka baku kenan annabi ya yarda da abin da suka yi saboda haka a sai kenan kaga alqur'ani waraka ne Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan littafi na alqur'ani mai girma aljanu sun saurare shi sun yi imani da shi suka ce wannan littafi ne ya hadi ila rushd يهدي إلى الرشد فآمنا به saboda haka yana shirirwa zuwa ga ainihin wato shirya don haka fa amanna bihi mun yi imani da shi sai suka ce me ولن نشرك بربنا أحدا walan nushrika har abada ba za mu sake shirka da Allah ba walan naj'al ahadan min khalqihi sharikan lahu ba za mu sake sanya wani ya zamanto shine tamka ya zamanto shine kishiya ga Allah subhanahu wataala ba Allah kadai za mu bauta mishi ba mu ƙara sanya kishiya mu shirka saboda shirka da Allah babban abu ne sun gane cewa shirka da Allah in ka mutu kana shirka Allah ba zai gafarta maka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن inna يشاء Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafara da a daura shirka ana hada shi da wani duk wanda ya shirka da Allah ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta mishi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafartawa laifin da bai kai shirka ba kai ma baka so a ma shirka dan adam baya son shirka wa yake son shirka a mishi shirka ya ce kudin ka yanzu da aka biya ka albashi ana biyan ka albashi alal yana shigowa sai a ce da kai da abokinka za ku raba albashinka na wannan wata za ka yadda amma in aka ce ka kyautata mishi kana iya yi a ciki ko amma a ce wannan albashin tare za ku raba ba zai yi ba ko matanka iyalinka kai kadai kake mallakar ta kai ne mijin ka tashi daga wurin karatu za ka shiga gida kana shigowa sai ka same ta da wani a ɗakinka yana kwance da ita ka leƙa za ka shiga sai ce gata malam minti biyu da Allah ba mu minti biyu minti biyu minti biyu da Allah za ka bada minti ɗaya to me yi maka yasa ba za ka bari ba me yi maka shirka yi ya maka kishi ya shiga cikin abin da kake mallaka cikin sabon manzon Allah akwai wanda sahabai su da kansu suke zarginsa da ya fi kishi da yawa kai wani yana da kishi manzon Allah ya ji suna magararsa sai annabi ya ce kuna ce yana da kishi saboda tsananin kishi shi mace in bazawara ce ma ba zai aure ta ba matarsa bai taba auren bazawara ba duk budurwa yake aura saboda baya son wani abin da wani namiji ya taba sai manzo Allah ya kalle su yace kuna mamakin sa saboda kishin sa sai annabi ce ni na fi shi kishi ma'ana manzon Allah ya fi wannan bawon Allah kishi sai annabi ya ce ni kuma Allah ya fi ni kishi Allah ya fi manzon Allah kishi don haka Allah bai gafara kai ma ba za ka yafe ba in ka ga ana ma shirka to idan mutum ya mutu yana shirka da Allah in ya ce ya Allah na tuba a lahira sai Allah ce is too late to cry when the head is cut off ai a duniya ne ake tuba walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار Allah madaukakin sarki yace walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at ba tuba bane na kwarai ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka har sai lokacin da mutuwa ya zo musu suna shirka suna sabawa Allah sai da suka ga mutuwa ce yanzu mun tuba walal ladina yamutuna hum kuffar haka waɗanda suke mutuwa suna kafirai idza tabu fil akhirah in suka tuba a lahira Allah ba zai karbi tubansu ba in kaga mutuwa dab zaka mutu kace ka tuba Allah bai karba irin tuban fir'auna sai da ya shiga ruwa ya ga ga ruwa nan zai halaka shi bayan ya yi tsiyarsa ya yi abin da ya ce shi Allah ne shi kansa yanzu kuma sai ce ya tuba sai Allah ya ce a yau za ka tuba al'ana wa kada sai ta kawo حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من sai المسلمين lokacin da ya ga mutuwa halaka ya zo annabi musa ya zo ya ga teku a gabansa ga kuma fir'auna na bayansa hausawa na cewa gaba kura baya su yaƙi haka ne ko ga shi fir'auna na neman ya kama su sun ɗebo da gudu suna zuwa ga teku ta gifta shi yasa sahabban annabi musa a lokacin hankalinsu ya tashi suka ce kala inna la mudraku yau an riske mu yau fir'auna ya kama mu kala kalla inna ma قال كلا إن معي ربي سيهدين suna cewa yau an riske mu yau an kama mu yau ta mu ta kare mun shiga uku sai annabi Musa ya ba su courage yace kar ku yi haka kalla a'a inna ma rabbi ina tare da Allah na yi imani da Allah ina da kyakkyawan zato wa ubangiji na sai ya hadi Allah zai shirye da mu zai ba mu mafita sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa me zai yi وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر sai me فانفلق فكان كل فرد كالطود sai العظيم muka yi wahayi ga annabi Musa cewa sandanka sandan na tasa ya daki tekun da ita yana dukan teku sai ga teku ta kekke shi har gida goma sha biyu layi goma sha biyu shi yasa bani Isra'ila su kabila ne goma sha biyu saboda haka ga hanya a tsakiyar teku nan hanya nan hanya nan hanya sai Allah ya ce ku shiga sai suka shiga sai suka wuce suna wucewa sun kusa fita fir'auna kuma ya zo bakin kogi bakin teku sai ya ga ga hanya sai ya ɗauka hanya ce mai bullewa shi ma sai ya sai ya shiga su sun gama fita fir'auna ya zo tsakiya sai Allah ya ce wa ruwan da yake baiwa Allah ce ya ke ruwa haɗe sai ta haɗe tana haɗewa sai fir'auna ya kamfaci ruwa a bakinsa yana kamfatar ruwa ai kuna bakin kogi kun san wanda bai iya ruwa ba yaya duk ba bakin kogi muke ba in ka shiga ruwa wanda bai iya ruwa ba da ya bude bakinsa ruwa zai cika saboda haka daga nan ya kamfata yana ganin haka sai ya gane cewa yau fa mutuwa ce sai ya ce me
أنا amantu آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل yaya وأنا من sai المسلمين ce amantu yau na yi imani yau na musulunta in ji fir'auna yadda na mari yake annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'il ba abin bauta da gaskiya sai abin da bani isra'ila suke bauta kai wa ana minal muslimin ni fir'auna yau ina cikin musulmi ni ma aslamtu na yi musulunci na musulunta na yi imani na shiga musulunci sai Allah ya ce ba ma son musuluncinka ya fir'auna kai latti
آلانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Allah ya ce a yau ne zaka musulunta ya fir'auna bayan ka kasance cikin masu barna ka ce kai Allah ne ka ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku ma- mafi daukaka to ba masu musulunci daga nan sai Allah madaukakin sarki ya kama shi sai ya halakar da shi sai ga fir'auna ya mutu to idan gawa ya mutu a, a ruwa zai koma ƙasa ko sama zai tasa sama ku dubi ikon Allah dan adam gashi da girmansa in ya shiga in dai bai iya ruwa ba sai ya koma ƙasa da ya mutu kuma sai ya taso a bayan ƙasa amma dubi jirgi da nauyinsa da komai bai litsewa saboda Allah ya kawo shi rahama ga al'umma saboda haka fir'auna sai gashi ya tasa saboda haka ruwa ya kawo shi bakin gaba sai aka kama ganinsa shine shine kowa zai lika la ga fir'auna na ga wanda yake cewa shi Allah ne Allah ya mutu Allah yana mutuwa Allah baya mutuwa saboda haka Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك a yau آية za mu tsere da kai da gangan jikinka don ka zama aya ga 'yan baya ga mai cewa Allah ne ya mutu Allah ya bar gawan fir'auna har yanzu yana nan ga ustaz sayid wata rana mun je masar aka kai mu museum haka ne ustaz warai kuwa mun je pyramid wayancan gidajen ga sheik al-misri shi ma yana nan duk wanda ya san ya san misra zai sani mun je muna zuwa akan ce mana to ga- gagawan wannan shine fir'aunan zamani kaza wannan kaza wannan kaza wannan shine na annabi Musa nace wannan shine na annabi Musa Allah tsine maka albarka duk wanda ya ganshi ya tsine mishi albarka kuma ba a zuwa don ziyara musamman a inda yawon shakatawa ya kai ka to shikenan saboda inda aka halaka mutanen banza ba a son ka je wurin in ka je ma ka wuce da gudu amma in ka gani to dama an biyo da la'anta a kansu wa udbi fi hazihi dunya la'anta وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم mu القيامة a nan duniya duk wanda ya gansu zai ce Allah tsine musu albarka a kiyama kuma dama za su za su tashi cikin sahun manya-manyan la'anannun Allah saboda haka kenan ka tuba kafin mutuwa ya zo maka amma shi musulmi in yana sabawa Allah in dai ba shirka yake ba in ya mutu baka yanke mishi hukunci yana zina yana shan giya yana ƙarya yana zalunci su ne Allah ya ce wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafartawa laifin da bai kai shirka ba wannan ma ga wanda ya ga dama amma shirka da Allah to Allah bai gafara shi yasa dole ne mu san menene shirka abu ne mai girma wanda kalmanka na la ilaha illallah muhammadu rasulullah shirka na rusa shi yanzu kaga wannan bawan Allah ya zo ya musulunta yanzu ko al-islam ya jubbu ma qablahu duk abin da yayi na laifi ko wani iri Allah ya gafarta mishi ya zama fresh musulmi da zai fadi ya mutu dan aljanna ne bai wa Allah laifi to amma duk wanda ya mutu yana shirka da Allah to Allah bai gafara in yana shirka kuma yana sallah shirkan na rusa sallah in yana shirka yana ba da zakka shirkan na rusa zakkar in yana shirka yana azumi shirkan na rusa shi in yana shirka yana aikin haji yana rusa shi ma'ana in ya mutu bai tuba ba wannan kuma baka yanke mishi hukunci baka cewa kowa dan wuta ne duk mutumin da kaga ya ga mutane ya ce duk mutane lalata sun halaka man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum wanda ya ce kowa ya lalace duk lalatattu ne duniya to ya fi kowa lalacewa wanda ya ce kowa ya halaka annabi ya ce shi ne fiyayyen wanda ya halaka ya fi kowa halaka don haka ba ka yanke wa mutum hukunci sai ran da aka ga ya mutu shi ya sa cikin magabata ko shekul islam ibn taimiyya ko ibn qayyim na manta yana cewa duk wanda ya kasance zai yi koyi to ya yi koyi ga wanda yake kadmata ya riga ya mutu kada ka yi koyi da rayayye domin rayayye ba a ɗebe mishi tsammani duk wani malami ba ka koyi da shi ka ce ɗari bisa ɗari baya kuskure sai dai wanda ya mutu aka san ya mutu akan tauhidi an san rayuwarsa ya ƙare akan tauhidi to abubuwan da ya ana iya koyi da shi domin an san wannan har ƙarshen rayuwarsa bai canja ba shi yasa muke kyautata zato ga irin su sheikh abubakar mahmudu gumi allah ya gafarta mishi da ya karantar da mutane alƙur'ani da sunna irin su Sheikh Jafar kowa ya ga irin yadda rayuwarsu ya kare akan alkur'ani da sunna da sauran malamanmu na sunna Allah ya gafarta musu baki daya kenan babu laifi ka ɗauko irin abin da suka yi da ƙoƙarinsu da tsayawarsu ka buga misali domin rayuwarsu ya kare a me akan sunna da alkur'ani amma wanda yake raye yanzu bai da tabbas saboda bai mutu ba in yana wani abu yau gobe ta yi ya canja ya zama wani abu ya Allah muna roƙonka kar ka samu canja har ƙarshen rayuwarmu Allah ka karɓi rayuwarmu akan alƙur'ani da sunna saboda haka ba a yanke hukunci ga ɗan adam a ɗebe mishi tsammani ka ce gaba ɗaya wani ɗan wuta ne a'a ba a hannunka aljannan yake ba sai ka jira ƙarshen rayuwarsa hadisi ya inganta akwai wani sai dab da zai mutu sai Allah ya canja shi ya yi aiki na ƙwarai kuma al'amarinsa ya kasance cikin 'yan aljanna ga wani sahabi ne na manzon Allah tsira da mishin Allah su tabbata a gare shi dan gidan manzon Allah ne sahabbai suna kirta mishi zato aka cillo kifiya sai ga kifiya ya shaka mishi gashi ya fadi ya mutu ana cewa wani yayi shahada wani dan aljanna manzon Allah ce ku yi shiru ni na ga gashi nan yana wulwulawa a cikin kabarin sa a cikin wuta aka ce ya rasulullah dan gidanka mai kaza sai annabi ya ce ai an je an je an je yaki an yi ganima akwai wani gwado da aka ɗauke sai ya ɗauke ya ɓoye wannan abin da ya sa ya ɗauke sai ya zama sanadiyan kai shi gidan wuta saboda haka wajibi ne al'umma su ƙara neman kusanta ga Allah shi yasa manzon Allah kullum yake addu'a Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ala ta'ati ya musarrifal qulub ya wanda ke jujjuya zukata ya muqallibal qulub mai juya zukata sabbin kalbi ala dini kullun ka rika addu'a ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan ainihin wato wannan addini naka Allah ka samu dace saboda haka wayannan aljanu suna cewa walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu ƙara sanya Allah kishiya ba sai suka ce mai gaba وإنه تعالي جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه تعالى هو أنه تعالى أو وتقراء dudde Allah madaukakin sarki ke nuna wannan ko dai ya zama maganan ainihin wato aljanun ko ya zamanto an yi adafi ne akan maganarsu saboda haka wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada ay lamma sami'u alquran wa uqifu litawhid lokacin da suka saurari alqur'ani kuma suka tsaya akan tauhidi wal iman da ainihin wato imani tanabbahu lilqata'i fima yataqadahu ay kafaratul jinn sai suka zamanto suna faɗakarwa kuma da tunani akan irin abin da kafiran aljanu suka yi na sanya shirka ga Allah su suna ƙara nuna wa duniya cewa su suna kan tauhidi wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada cewa lalle ubangijinmu Allah subhanahu wa ta'ala ai annahu ta'ala azmatu rabbina wa jalaluhu buwayar Allah ɗaukakarsa da girmansa ya ɗaukaka ya girmama mattakaza sahibatan wala walada bai da mata ballanta na da saboda haka wayannan ya nuna ya barranta sun barranta Allah madaukakin sarki ya girmama shine ya halice sammai da kasai bai da bukata bai da nakasa ba shi da ainihin wato tawaya ta yaya zai riki da ballantana kuma a ce yana da mata ai in kaga mutum yana bukatan da to sai yayi aure saboda haka yana da gazawa yana da kasawa mu ƴaƴan adam mu ne muke da ainihin wato bukatan ƴaƴa saboda in mun yi rauni ƴaƴan su taimake mu muke da bukatan mata saboda muna da sha'awa Allah ba haka yake ba ba shi da farko kuma ba shi da ƙarshe saboda haka shine mahalicin kowa da komai don haka ya ɗaukaka ya girmama ba za a ce yana da ainihin wato mata ba don haka girman Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya wuce duk inda ake tsammani shi ya sa ma wani hadisi na ainihin wato Aisha matan manzon Allah tsira da mincin Allah sabuta gare shi tana nuna ainihin wato girma na Allah subhanahu wataala take cewa alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ma'ana jinsa ya yalwaci dukkan saututtuka duk duniya duk inda ake duk abin da kuke faɗa Allah maɗaukakin sarki yana ji ya daidaita kan al'arshinsa ba wani hargo wanda zai ɗauke hankalin Allah subhanahu wa ta'ala wai wani wanda bai san abin da yake yi ba wanda bai gane yaya Allah yake ba wai a masallacin ƙaba ya tsaya yana addu'a sai ga wani a gefensa ya ɗaga hannu na ce ya Allah ka bani kaza ka bani kaza ka bani kaza sai ya ji abin da yake neman nan a wurin Allah shi yana da shi sai ce da bawan Allah ya ce da Allah karka dauke mana hankalin mahalicinmu da Allah bukatar da kake neman nan tunda kaza ne sai ya cire kudin sai ce ga wannan na baka ni ba barni ni in ga wa Allah da mu kaga shine bai san Allah ba ko ai bai san Allah ba ya san Allah bai san Allah ba wai da ya ji abin da wannan ya kirgo ba mai yawa ba ya ce da Allah gashi da Allah da Allah ya hakuri da Allah da Allah bar mu mu muke da manyan manyan bukata alhali wato shi Allah maɗaukakin sarki shi ne waɗanda kowa duk inda kake ga baki ɗaya yas'aluhu man fi samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi shan aka shi ka gari yas'aluhu man fi samawati wal ardi wanda ke sama da wanda ke ƙasa duka kowa da kowa wa yake roƙo Allah kuma Qur'ani ya ce wa idza massakum dhurru wa idza massakum dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah sannan wa idza massakum dhurru fa ilayhi thumma idza massakum dhurru fa ilayhi tad'arun saboda haka idan wani damuwa ya same ku ga Allah kuke hargowa kowa na kai kara kowa na kai bukatan zuwa ga Allah ba shi ne bafulata ne da ya je ɗakin kafa bai kalli ɗakin kafa ya ce jomirawa handikan dami dama jomirawa handikan dami dama wato ya Allah yau gani ga ka hokkantan asuta wai ka bani kawai ka huta sai wai dawo ce ya Allah ba fa abin hannu ba wai wai wai abin hannu karfe ya dauka ina nufin jaudi kudi kenan ko shi ko Kano ya ce ya Allah ka san zaman Kano sai da naira in ka je ɗakin ƙaba za ka ji abubuwa iri-iri wani kuma daga garin su malam nasu daga can ƙasan gondu shi kuma wai yana neman uban ƙasa kun san uban kasa in an ce uban kasa kamar hakimi kenan ko a garin su ya gaji sarauta to sai ya samu labari Allah ya yi wa mai martaba sarki rasuwa sai ya gudu ya tafi ɗakin kaba saboda yana nema ya yi ɗawafi ya yi ɗawafi ya yi ɗawafi in ya yi bakwai sai je ya yi nafila raka biyu sai sake dawa ya yi tsaso bakwai ya yi ya yi shi kansa ya gaji sai ya tsaya ya kalli ɗakin kaba ya ce ya Allah sarautar nan na uban ƙasa ba komai bane a wurinka ya Allah ka bani in huta kai ma ka huta ina yi dawafin nan ka bani kawai in huta kai ma ka huta da wannan roƙonawa to shi Allah ya gaya masa yana huta eh saboda haka Allah madaukakin sarki shi so yake a ta roƙonsa shi yasa Aisha ta ce lokacin da wato wannan mata da mijinta ya yi mata zihari ta zo wurin manzon Allah haulatu ta kawo ƙarar mijinta cewa ya ce in ya kwanta da ita kamar ya kwanta da yarsa ko mahaifiyarsa balarabe in yi wa matarsa zihari a wancan lokaci daga nan ba zai ƙara kwanciya da ita ba kwanciyar aure kuma bai sake ta ba daga nan har sai ta mutu aure bai mutu ba sai wannan mata ta ce yanzu ya rasu kana raye a tsakaninmu ana wannan mummunan al'ada ga abin da mijina ya mini sai manzo Allah ya ce to Allah bai ce komai ba ta ce ya kamata Allah ya ce wani abu akan wannan wannan muguwar al'ada ce sai manzo Allah ya ce har yanzu dai Allah bai ce min komai ba ta ce ya kamata Allah ya ce wani abu wannan muhawara da suke yi matan nan tana magana manzo Allah na mayar mata Aisha ta ce ina daki ba na jin me suke faɗa amma sai ga Allah daga sama saman saman al'arshi Allah subhanahu wata'ala ya ji abinda matan nan take faɗi har ya turo da mala'ika Jibril har ya sauko da hukunci akan wannan me Allah ya ce Allah rama قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله saboda ne والله يسمع تهاوركما إن الله سميع قد بصير sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha sai Allah ya ce hakika ya ji maganan matan nan da take jayayya da kai a sha'anin mijinta wa tashtaki ila Allah kuma tana kai kara ga Allah don da tace wa manzon Allah ya kamata Allah ya ce wani abu tace sai ya ce Allah bai ce komai ba sai ta riga hannu tace ya Allah ka kawo mana dauki ya Allah ka kawo sauki wa wannan lamari kenan wa tashtaki ila Allah ta kai kara zuwa wurin Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin muhawarar da ake yi saboda me إن الله سميع بصير Allah sami'un ne mai ji basirun yana kallo ya daidaita akan al'ashin sa amma ilimin sa ya yawarci ko ina duk abin da ake yana ji komai da ake yi Allah yana ji shi yasa manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa hadisul kudusi ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ya ku mutane bayina inji Allah da dai na farkonku da na ƙarshenku za su haɗu wuri guda da mutanenku da aljanunku qamu fi sa'idin wahidin su tsaya akan wani wuri guda ɗaya fasa'aluni kowa ya faɗi bukatar sawa Allah subhanahu wata'ala fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu kowanne sai na bashi abin da ya roƙa ma naqasa zalika mimma indi ba abin da zai ragi abin da ke wurina na arzikin da ke wurin Allah illa kama yunqasul miqyatu idza udkila al-bahr sai kamar misalin a sanya allura a teku a kogi in ka sanya allura in ya fito yaya gwargwadon ruwan da zai rike negligible saboda haka gwargwadon haka shine abin da zai iya in ma zai ragu da duk duniya za su haɗu saboda haka sai kenan Allah madaukakin sarki shi yasa Qur'ani yace sawa'un minkum man asarra alqawla سواء منكم من أسر القول ومن جهر به duk wanda yayi magana a boye ko a bayyane ya bayyana magana a fili ko a boye Allah ya ji ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار irin mitin mitin da ake cikin dare wanda in kai magana ka ji sauti na tashi a je nan ayi kulle kulle a kulla ana kulla ana duk inda ake kullin Allah yana nan ma yakunu min najwa ما thalathatin يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم yaya ولا خمسة إلا هو سادسهم yaya ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا sai yaya ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم saboda ka ba wani masu ganawa mutum biyu face na ukun su Allah ne da iliminsa ya san abin da ake in suka kai fiye da haka ko ƙasa da haka sai Allah ya kasance da wuri saboda haka ku ji tsoron Allah duk abin da zaka yi ka yi ka sani Allah yana kallonka shine allazi yaraka hina taqum الذي يراك حين تقوم yaya وتقلبك في الساجدين shi Allah madaukakin sarki shi ina kallonka lokacin da kake tashi da kwanciyanka da jujjuyawanka da fitanka da dawowanka Allah na kallonka da iliminsa saboda haka shi yasa wajibi ne dan adam ya ji tsoron Allah kana ƙara jin tsoron Allah kana sani wanda ya san girman Allah shi ke tsoron Allah shi yasa alqur'ani Allah ya gwada su wane ne masu tsoron Allah mafiya daraja kololuwa wurin tsoron Allah innama yakhsha Allah min ibadihi إنما يخشى الله من عباده العلماء kololuwar daraja a bayan ƙasa babu kamar malanta domin babu annabta da akwai wani abu da za a ce ya gaji annabi a bayan ƙasa da malamai ne sai qur'ani ya ce innama yakhsha allaha min ibadihi ulama abin sani kawai waɗanda suke tsoron Allah haƙiƙanin tsoronsa su ne malamai don sun karanta yadda siffan Allah yake yaya Allah subhanahu wataala yake sun san shi saboda haka suna tsoronsa wanda bai san Allah ba shi ne bai tsoron Allah yadda ya kamata ya ji tsoronsa annabawa suna tsoron Allah saboda sun san Allah subhanahu wataala mala'iku suna tsoron Allah sun san Allah madaukakin sarki shi yasa ma takadu samawati yatafattarna min fawqihinna
يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا
وتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يكاد السماوات يتفطرن من to فوقهن kaga kenan sammai su ma suna jin tsoro saboda haka daga sama sama tana tsatsagewa don tsoron Allah subhanahu wataala an ruwaito cewa lokacin da Allah zai bada umarni sai mala'iku duk sun fadi gaba daya sun suma suna tasbihi suna jiran menene kowa zai fadi wanda zai fara farfadowa shi mala'ika jibril sai ya ji menene umarnin da Allah madaukakin sarki ya bayar shi yasa tsoron Allah wajibi ne ɗan adam ya san yana da mahalici Allah subhanahu wa ta'ala yana nan saman al'arshinsa ya daidaita sammai ɗin nan tsakanin duniyarmu da take nan zuwa sama ta ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu shekara ɗari biyar sama ta uku zuwa ta hudu shekara ɗari biyar sama ta biyar zuwa ta shida shekara ɗari biyar ta shida zuwa ta bakwai ɗari biyar tsakanin sama ta bakwai zuwa al'arshi shekara ɗari biyar zuwa ainihin wato kursi da za a ɗauki samman nan bakwai mai shekara ɗari biyar tsakanin su ɗari biyar a jefa a cikin kursi na Allah subhanahu wa ta'ala kai ka ce kamar a ɗauki ainihin wato ƙwaya na zarra a sanya a tafi ko wani abu da ba bai da ainihin wato kima dan koren zarra a sa a tafin hannu da za a dauki kursiyun kuma da girman sa a jefa a al'arshin Allah kamar ka dauki taro ko sisi ka jefa a jiji ka je kana nema baka iya ganewa al'arshin shine mafi girman halitta a cikin halittun Allah babu abin da ya kai al'arshi amma mala'ikun da suke dauke da al'arshin Allah hadisi ya inganta tsakanin naman kunnen mala'ika zuwa kafaɗarsa bambancin size ɗin tafiyan shekara 700 su kansu suna ɗauke da al'ashi na Allah subhanahu wa ta'ala suna tasbihi sannan Allah ya yana kan al'arshin kuma ya wadatu in ba al'arshin ma zai iya tsayawa a haka sannan yana ba da umarni dole ne ka hakikanci a cikin zuciyanka Allah subhanahu wa ta'ala duk kuma yadda zaka kwatanta shi ya yake ba haka yake ba laisa ka mislihi shay'un laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir yana nan hakika Allah yana nan amma duk abin da zaka kamanta shi da shi ba shi bane saboda haka dole ka hakikanci tsoron Allah ka kudurce shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da shaidan waɗanda suka fi kololuwan shaidawa da matsayinsa daga Allah ya ambaci shahidallahu shi da kansa annahu la ilaha شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ya ya لا إله إلا هو العزيز الحكيم sai da Allah ya ba da shaidan kansa ya shaida wa kansa sannan waɗanda suka ƙara sanin matsayinsa mala'iku da suke kusa da shi saboda kullum suna tare da Allah sun san yadda Allah yake sannan sai Allah ya ce wa ulul ilm sai ma'abuta ilimi sai su suka sani ma'abuta ilimi sun san Allah shi yasa wata rana wani bafulatani yana kiwo sai ya tsinci gurnet irin gurnet da aka bine na da gurnet ya dauka da yake bai sani ba yana wasa da shi a hannu da ya kusa da barikin soja sai ga sojoji suna gadi sai ce sannunku suka ce sannun ce ga wani abu na gani ku kuka fi ni sanin menene shi ya dauko kusan kilomita guda yana zuwa da shi shi wasa da shi yake amma suna karba suka ga gurnet ne sai ɗaya ya ce na gurnet yana gaya wannan wannan ya gudu wannan ya yi nan wannan ya yi nan Su- suna jefa gurnet ɗin sai ga gurnet da ya tashi shi da yake bai san abin da ya dauko ba awa guda yana tafiya da shi bai san shi ba bai damu da shi ba amma da ya kawo waɗanda suka san abin sun tsaya sun ɗiba da gudu to wanda bai san Allah ba shi ke wargi da Allah wanda ya san Allah yana ƙara tsoron Allah subhanahu wataala ku ɗauki kissan sayyidina Umar da ya fito ran gadi ya samu wata mata tana hada ruwa da nono yarta ta ce baba ki daina hada ruwa da nono saboda sayyidina Umar ya hana sai yar ta ce wa uwarta ki ji tsoron Allah ki daina sai yar ta ce to ai yanzu dare ne Umar baya kallon mu da yake yar ta samu tauhidi ta ce ya ke baba in kana Umar la yarana fa rabbu Umar yarana ya ke baba in Umar baya kallon mu ubangijin Umar fa la ta kuzu husnatu wala nawm shi yana kallon mu shi yasa sayyidina Umar da ya samu wannan labari a wurin wannan yarinya sai da ya nemo cikin ƴaƴansa wa zai zo ya aure wannan ƴa mai tsoron Allah kuma a ciki aka samu wanda ya aure ta ƙarshe auren yayin albarka suka haihu ƴarsu kuma ta sake haihuwa a wannan zuriya aka samu ainihin wato Umar ibn Abdulaziz wanda tarihi ya tabbatar saboda haka sanin Allah madaukakin sarki na sanya bawan Allah ya ƙara tsoronsa shine wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا shi Allah madaukakin sarki ya girmama bai riki mata ba bai da mata saboda haka bai da da shi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad قل wa هو lam yakul lahu kufuwan الله أحد الله الصمد shi Allah madaukakin sarki shi kadai ne shine wanda kowa yake nufin sa da bukata kowa na kai bukatarsa zuwa wurin Allah saboda haka bai haifa ba kuma ba haife shi ba badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم saboda haka Allah madaukakin sarki shine ya kage halittar sammai da kasai ta yaya za a ce yana da da halittar sammai da kasai ba wanda ya gani a wurinsa shi ya fara shi to ta yaya zai bukaci da alhalin bai da mata eh wa kalaka kul duk abin da ka gani Allah shi ya halice shi wa huwa bi kulli shay'in alim kuma komai da ka sani Allah ya san da shi babu wani ƙwayan itace ko ganye da zai faɗo a cikin itatuwan duniya gaba ɗaya da ganyayyaki na duniya gaba ɗaya in ya faɗo sai da ilimin Allah Allah ya san ganye kaza ya faɗi a unguwar Dobeli a rana kaza bishiyar kaza lokaci kaza ba wanda ya san wannan sai Allah wani aljani bai san wannan ba saboda haka wani ya gaya maka wai abinda zaka aikata gobe hatta mala'ikan mutuwa mai daukar rai bai san ran wanda zai dauka gobe ba sai in lokacin yayi sai Allah ya ce wane ne sannan sai ya dauka shi ma a tsorace ki saboda haka in baka yarda da Allah ba in baka girmama Allah ba baka san abin da kake ba wajibi ne mu koma wa Allah subhanahu wataala shi yasa aljanu suke cewa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattaqada sahibatan wala walada sai suka ce wa annahu kana yaqulu safihuna
وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
wa innahu kana yaqulu safihuna ala Allah sharata saboda haka wanda yake wawa daga daga cikin mu wanda bai san abin da yake ba shine as-safihu shi yake faɗin magana da bai dace ba ga Allah saboda me wanda bai san abin da yake yi ba zaka ga yana ainihin wato as-safihu la yusinu tasarruf bai iya sanin ma abin da ya kamata eh kuma wa wannan ana samun shi ai cikin mutane fi dini ana samun shi cikin addini wa yakunu fil mal akwai wanda yake wauta a sha'anin harkan addini akwai wanda yake wauta cikin sha'anin dukiya eh wa yakunu fil wala akwai wanda ma cikin mulki da Allah ya bashi yake wauta amma abin da ake nufi a nan mai wauta cikin addini shi yasa alqur'ani yake gwada mana annabi ibrahim alayhi salam Allah ya ce wa man yargabu an millati ibrahim ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه illa man safiya nafsa kaga ne ba wanda zai kyamaci hanyar annabi ibrahim sai wanda yake ya kya- ya cuci kansa sai mai wauta kuma qur'ani ya ce sai ya qulu sufaha'u minan nas سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا kaga عليها sai ya qulu sufaha'u wawaye kenan saboda haka daga ciki za su ce me yasa ya bar alqiblan nan tasu ya koma alqiblan da Allah ya ce fuskanta kenan Allah na magana akan masu wauta har yanzu Allah ya ce ala innahum humus ألا إنهم هم السفهاء يا يا.
ولكن لا يعلمون har yanzu Allah ya ce karkasar alladhina qatalu قد كثر auladahum الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين har yanzu annabi Musa alaihi salam da bai ga Allah ba da mutanensa suka ce mu ma muna so mu ga Allah kurukuru can Allah ya halaka su gaba daya lokacin da suka farka sai annabi Musa ya ce atuhlikuna bima fa'ala أتهلكنا بما فعل السفهاء منا saboda me إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من saboda
تشاء haka sai kenan kaya ko ina ana samun wawaye masu wauta masu wauta a ko ina hatta cikin dukiya idan mutum aka bar mishi dukiya maraya shi yasa Allah ya ce wala tutu sufaha ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
wurare da yawa Allah ya ta magana akan masu wauta masu wauta masu wauta shi yasa in Allah ya girmama ka kada ka saurari masu maka wauta نعم ko sun zage ka ko sun ci mutuncinka eh saboda haka kai kai hakuri kai hakuri in kai hakurin baka mai da martani ba sai ya fi musu zafi idza nataqa safihu fala tujibhu fa khairu min ijabatihi sukutu saboda haka in yayi maganar sa in baka rama ba sai ya ji zafi saboda haka dole al'umma su zamanto masu tsoron Allah to cikin wayannan aljanu kafin zuwa manzon Allah akwai wanda duk yayi tafiya in ya zo wani gari ko ƙauye sai ya ce a'udhu bi azimi hadal wadi min sufaha'i qaumi ina neman tsare daga sarki ko jagoran wannan gari daga wautan wato wawaye ko jahilan da ke cikin garin don kasu cutar da ni shi yasa wata rana cikin ainihin wato sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi wanda ya kasance ya yi tafiya a lokacin da ya tafiya sai ya zo wani ƙauye a wannan ƙauyen lokacin manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya bayyana amma shi bai musulunta ba sai ya nemi tsari daga babban aljani na wannan gari sai ya ce Allah ya tsare shi daga wannan ƙato ko kuzurmin aljani da ke garin daga sharrin wawayen da ke ciki sai wannan aljanin babba ya zo ya ba shi kariya da ya ba shi kariya sai cikin matasan aljanu shi ko ya zo da raƙuminsa cikin matasan aljanu sai ya zo ya ce to tun da dai yanzu da babban mu ka nemi tsari ba ka nemi tsari da mu ba to na gawa zai tsare maka raƙumaka yanzu shi wannan babban aljanin sai ya tsaya yana tsare shi sai kuma matasa sai suka turo wani katon aljani sai ya zo zai sare raƙumin sai ya zamanto in ya zo babban zai koma raƙumin ya kare sai ya zamanto kuma shi wanda yake tsaronsa bai da tsaro yanzu za a kai mishi farmaki wannan bawan Allah cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ya zamanto wato mai suna Rafi ibn Umair sai ya farka a baccinsa sai ya ga raƙumansa na rawa na cikin tashin hankali ya rasa yadda zai yi ya sake komawa ya nemi tsari da wannan tsoho cikin jagoran wannan gari ya sake komawa ya sake ganin irin wannan mafarki mai tamishi da hankali faƙala da ya farka sai ga wannan tsohon a suran kamar mutum na tsaye kansa ya ce fakiftu sai na ji tsoro tashin hankali ya same ni sai wannan tsohon ya ce bari in gaya maka abin da za ka yi don ka zauna lafiya faƙul a'uzu billahi rabbi muhammad ka ce ina neman tsari daga allah ubangijin muhammad sai shi wannan rafi ya ce man huwa hara ai man huwa muhammad wane ne muhammadun nan sai ce daga yau ka ci gaba da neman tsari da wato ubangijin muhammad min hauli hadal wadi daga duk abin da zai baka tsoro a irin wannan ranin ko wannan garin wala ta'ud ai wala ta'uz bi ahadin min aljinn kar ka ƙara neman taimako daga ɗaya daga cikin aljanu domin al'amarin aljani ya munana aljanin ke gaya da shi sai ce wa man muhammad haza yace to wane ne muhammadun nan qala nabiyyun arabi wani balarabe ne annabi da Allah madaukakin sarki ya turo shi la sharqi wala garbi kuma Allah ya turo shi ba gabas ba ba yamma ma'ana duk duniya Allah ya turo shi bu isa yawmul isnain an aiko shi ranar litinin da ya wuce nan litinin da ya wuce kenan su har sun yi imani cikin aljanun amma da yake har yanzu ba su gane yadda addini yake ba duk wanda ya zo garin yana neman tsari da su sai su tsare shi amma sai ya gane cewa yanzu ka rabu da neman tsari da manyan aljanu ka nemi tsari da ubangijin muhammad qultu sai ce fa aina maskanu to ina ne yanda yake ala bi yathriba yana garin da ake ce yathriba sunan madina kenan da garin nan mai dabino yake farakibtu rahilati sai na hau kan abin hawa na har lokacin da asuba yi na kama gudu ina gudu ina gudu hatta ataitu madina har sai da na kawo garin madina ina zuwa garin madina na zo ga manzon Allah ina isowa kafin in bashi labarin abin da ya kawo ne manzon Allah ya bani labarin abin da ya kawo ne yace kai ne kaza da kai kaza kai mun farkin kaza kai kaza kai kaza yace wallahi haka ne sai manzon Allah ya kira shi zuwa ga musulunci sai ce na yadda na ka bani labarin abinda ni kadai na sani duk duniya ba wanda ya sani saboda haka na yadda ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah dalilin wannan ya musulunta saboda haka daga nan ya kama gwagwarmaya to shine ainihin wato malaman tafsiri suka ce ai dalilin sa ne Allah madaukakin sarki yace wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa akwai wasu daga cikin mutane da suke neman tsari daga ubangijin ainihin wato daga cikin mutane akwai mai neman tsaro daga aljanu sai su nemi aljani ya tsare su wannan roƙon da neman taimakon aljanin sai ya ƙara wa aljanin girman kai shi yasa manzon Allah ya ce duk wanda ya tafiya in ya sauka a masauki ya karanta a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaq kafa uku in ka sauka a masauki babu abin da zai cutar da kai in ka karanta wannan wani sahabi da yake na manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi yana yawaita karanta irin wannan da kuma bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim kafa uku yace ko da wani bala'i ne ba zai fada a jikinka ba sai gashi wata rana afan an gan shi hannunsa ɗaya ya shanye kafansa ya shanye kuma shi ke koyar da wannan hadisi sai aka ce ka ce annabi ya ce duk wanda ya karanta wannan addu'a ba zai samu damuwa ba kai me yasa ka samu wannan damuwa ya ce wallahi ranan da wannan damuwan zai same ni sai ya zama to ban karanta wannan addu'a ba sai Allah ya jarrabe ni da wannan don haka sai kenan duk mutumin da ya karanta a'udhu bi kalimatillahi tamat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma yaliju fil ardi wama yakhruju minha wama yanzilu minas sama wama ya'ruju fiha wa min fitnil layli wa min dawariqin nahar illa tariqan yatruku bi khairin duk wanda ya karanta wannan in Allah ya da Allah zai tsare shi daga barin kowane irin sharri ba wani bala'i ko musifa da zai faɗo mishi surar aljanu aljanu muke ciki dole sai da addu'o'i ko saboda haka kada ka koma gida baka yi addu'a ba wani aljani ya ziyarce ka da dare yi kokari ka dinga addu'o'i duk wanda yake addu'a Allah zai tsare shi Allah ya da Allah ka tsare mu Allah ka sanya albarka cikin abin da muka gabatar kurakuran mu Allah shi gafarta mana ina fata insha Allah za a ci gaba da tafsiri kamar yadda aka sani a matsayina na jagora shugaba kun sani lokaci-lokaci ana samun gayyata iri-iri wannan karo mun samu gayyata kuma gayyatan ya zamanto da wuri masu bibiyan social media watakila za su ga wata gayyata da ta fito daga rabitatul alamin islami world muslim league za a yi wani taro na shugabannin addinin musulunci na duniya gaba daya kuma daga nan najeriya an gayyaci wasu maluma da za su je su halarci wannan taro a makka kuma alhamdulillah muna cikin wayanda aka gayyata don haka in Allah yadda goben nan za mu tafi kuma taron kwana biyu za a yi Allah yadda ranar alkhamis da juma'a da haka gobe laraba Allah yadda za mu tashi mu sauka makka bi izinin Allah bi izinillah kuma mu halarci taron ranar alhamis da juma'a in Allah yadda asabar zan juyo bi izinillah ko lahadi mu dawo kuma mu zo mu ci gaba da tafsiri in Allah yadda muna fata a mana addu'a Allah ya sa mu je lafiya mu halarci wannan taro lafiya kuma mu dawo a ci gaba da fafatawa in yi so karshen ramadan kuma mu sake komawa da umra ya sake zuwa kamar yadda aka saba wannan taro ne da ya bijiro wanda ya kamata a yi barama sun gayyace mu wanda shugaban majalisar malamai dr ibrahim jalo jalingo ya kamata ya wakilce mu shi ma bai samu halatta ba to bai kamata bara a gayyace mu bana ma ba a gayyace mu ba mu je ba sai ya zamanto kamar ba mu yi abin da ya kamata ba to bana da ni da shi shugaban majalisar malamai dr ibrahim jalo din duka yanzu ma ina tsammani yana hanya zai shigo nan garin saboda mu tashi gobe tare in allah yadda saboda haka duk an gayyace mu da sauran wasu maluma a ƙasa ba mu kaɗai ba kuma ita wannan kanta rabita in ba ku manta ba 2016 shugaba muhammadu buhari yana shugabanci ai mun yi wani conference da aka yi tare da su wanda aminul am shi secretary general na rabita ya zo ya halatta da kansa a turki lokacin yana wurin kusan kwana uku ko hudu muka yi da su a abuja aka yi wannan taro to har yanzu wayan nan suna bibiyan mu akan tarurruka daban-daban duk lokacin da za a yi suna ba wannan kungiya gayyata muna musu godiya da wannan girmamawa da wannan gayyata tamu da kuma sauran kungiyoyi ma da ake gayyata su ita wannan kungiya ta rabita tana hada duk kungiyoyin duniya na musulmi saboda haka wannan akwai hikima akwai abin da mu kai mu kanmu ba za mu iya ba a ƙasar nan sai mun haɗu da wasu ƙungiyoyi dole sai ka haɗu da ƙungiyoyin da kana ji kana gani aƙidar ku da fahimtar ku ba iri ɗaya ba amma tunda sun kira kansu musulmai to ku haɗu saboda wani maslaha na al'ummar musulmi don a warware idan ka ce kai ba za ka shiga cikin maslahan al'ummar musulmi ba to wani abu na iya taso maka da ya shafe ka kowa ya ce ba ruwansa amma in harka ce ta aƙida kowa ya tsaya akan aƙidarsa da fahimtarsa amma abin da zai haɗa kan al'ummar musulmi to yi kokari ka zaman to kai makana ba da gudumawa akan abin da zai taimakawa zaman lafiya da haɗin kan al'ummar musulmi Allah ya taimake mu Allah ya sanya albarka saboda haka Allah rama shi yana nan wanda zai ci gaba da karatu shine shi malamin mu da ya zo daga Katsina yake karatu a masallacin Damsawo na ba damuwa duk da haka za a ci gaba da karatun a wannan lokaci in Allah ya da gobe tayin da aka saba karatu zai zo ya daura akan karatun ko dai karatunsa da ya saba a can saboda in mun dawo da alaran mu kuma sai mu daura inda muka tashi kamar haka zai fi ko saboda haka sai a saurari karatunsa ya zo ya kara ya ci gaba da karatunsa don kar mu rikita mishi lissafi mu ma a bar mu da karatun mu kada ya rikita mana lissafi ko kowa ya tsaya kan lissafinsa amma dai ku ku samu karatu iri iri a samu karuwa daban-daban insha Allah ana fata Allah ya sanya albarka bayan ya karatu da yamma zai ci gaba da karatunsa kuma da yake na daren Allah ya da zai ci gaba da karatu ne don ya rike mana wannan majalisi kowa ya ci gaba da zuwa in Allah ya da Allah ya sanya albarka Allah rama ai mana addu'a Allah ya sa tafiyar nan mu je lafiya mu dawo lafiya kuma in mun je za mu yi umra mu sa ƴan uwa duka cikin addu'a insha Allah Allah ya sanya albarka
bismillahir rahmanir rahim اللهم إنا نسألك في هذا السفر البر والتقوى ومن العمل الصالح ما ترضى اللهم هون هذا السفر وطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين